بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم عرف فاشي ويتي فقال شرور الجن والإنس نفاذ البغي وعلم من ينكر الحديث ومن حقه عليه صلاة الله ما شابكم أما عليه صلاة الله كفر والحق
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم شيء يشي من كفى من نفى لدى البقى فاعل
wannan ya kore mana duk wannan na zalunci da munane-munane annabi Muhammad kenan. Ya isa mai sharorin nan na aljan da sharorin mutum, ita inda zai bullo mutum da aljan an fi ƙarfinsa annabi ya kore ya isa mana shi. Allah ka isa mana. wannan kuma na samu haka ne da hasken nan na abin zaɓi annabi muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa mun makircin nan na makirai da kaidin nan na masu kaidi su ne dai makirai ya isa mun cututtuka da illoli da tsanance-tsanance anniya daga bari na wal jafa da jafa'in duk mai jafa'i annabi ya isa mun shi sai lizunta mu kuma ambatan nan na masoyi annabi muhammadu da kuma yabansa ba salatin allah ita tabbata gare shi ko da yaushe mai hudowa da haske ya ɓuya Allah ya salati da sanna rana ta ɓuya ta faɗi Allah ya salati ga annabi da sanna wata ya ɓuya rana ta fito Allah ya salati da sanna aka kashe lantarki da sanna wani duk dai wani abu mai haske da ya kauce to Allah ko ka kunna mota ka ta haske fitila da sanna ka dawo kai fakin ka kashe Allah ya salati adadin haka an ko mashin ɗanka ne kana kashe Allah duk wani abu da ya haska ya mutu Allah to haska Allah ya salati kaga ba adadi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kamar adadin ɗigon nan na ruwan sama ko adadin tsakon kwani Allah ya salati gare shi kamar adadin wato yashi na duk duniya Allah yi salati gare shi adadin wato ganyayyaki na ganyen bishiyoyin duka duniya. Allah yi ta salati ga manzo matuƙar zai ya zama shi ne abin bi. To an zo wani babban adadin kuma, annabi ko shi ne abin bi. Na Allah yi salati kai gwargwadon ƙadarinsa. alfarmarsa gurin Allah wa'annan ko su ne adadin kuma da babu kuma wata magana kadarin annabi da irin iya alfarmarsa da martabarsa wajen Allah to su ne adadin da babu wani adadin da zai ke su kuma da su su ne kat to Allah ya salati gare shi adadin haka gwargwadon dai mikidarinsa baɗanan Allah ya haka ɓoye da kuma bayyane Allah duka ya ta salati gare shi mutuƙar zamani ya wannan da ya jawo dukkanin abin zaɓi gare ni a albarkacin manza Allah shi ne Allah Allah kai ne ka haka to Allah ka yi ta salati gare shi haka annabi muhammadu bawa ne na Allah kuma shi shugaban halittar Allah ne ubangiji Allah ka yi gaisuwa gare shi yi jin kai da rahama ga annabi ƙara ɗaga shi ne da ɗaukaka manza Allah Allah ƙara annabi daraja na'am zati na ɗaukaki na Allah ya bayyana ga manzan Allah tsantsar bayyana. Idaniya ta makanta da kuma ta sharewa ma'udan ta zama abin bayarwa ba idan da zai iya ganowa ko ya gani. Jami'ul uyuna ta zama ama, wa jami'ul ƙultu ta zama ɗansu. duk tunanin naka an share idanuwa an makance ba mu iya gane wannan sai Allah sai manzon Allah mu'udan abun bayarwa ne wa mutahafan abun tsarabantarwa ne rabbun ubangiji karimun mai girma tammamahu ya ciccika manzo Allah kuma ya so shi shine al-insanul kamil ta inda duka ulwa annabi cikakke ne babu nuqsani a tare da shi na'am ya so shi kuma kuma ya cika shi ƙuru-ƙuru ya cika shi amana ya ninka ya kuma ninka baiwa da cikawa gare shi zahiran wa baɗinan daga isan ƙuru-ƙuru annabi kamili ne ma'anan a baɗini kuma da akhlaƙu nasa shi annabi kamili ne ya cika shi Allah al-insanul kamil kenan alayhi salatu wassalam ya bashi ya kuma bashi da hadratil aliya ya kusantar da zatin jikin manzo Allah zuwa hadarar sama daukakiya ya kuma bashi ya daɗa ninninkawa ya kuma ninkawa ya ninka ya bashi sallallahu har sai da ta kai ma annabi ya ce ya isa an ya faɗa ko za a yi masa baiwa an bashi an bashi an ba sai annabi ya ce ya isa haka Allah a ranar lahira da sannu Allah ya faɗa ko suratul duha Allah ce da sannu ubangijinka zai maka baiwa zai baka sai ka ce ya isa wala saufa yu'dika rabbuka fatarda fatarba din nan abin da ake nufi tarba sai ka ce ya isa haka Allah ƙara annabi daraja na'am annabi muhammadu shine farkon wanda ya kaɗai ta Allah ya yi tauhidi tajalliya zatin haƙi shine farkon wanda ya karɓi tajallin zatin Allah ya nisanta kuma rafa-rafa ya kusanta حضرة البعد وحضرة القرب النبي محمد ne fara karbatta hadarar da nisa da kusa ɗaya ne ko nisa ne kusa ne shine hadarar tajallin zatin Allah shine farkon wanda ya karɓi wannan tajallin shine farkon abin samarwa dukkanin abin samarwa daga Allah a halitta annabi Muhammad shine na farko hadisin jabiru dan abdullahi kuma ya tabbatar da haka ko ya tambayi manzo Allah ya ce ya rasulullahi na haɗa sheka da mahalicin uwata da ubana ba ni labari wai mai Allah ya fara yin halitta ne a cikin halittunsa duka manzo Allah me yace sai ce nura nabi ka ya jabir hasken annabin ka ne Allah ya fara yi ya kai jabiru ni kenan ko shine manzo Allah hadisin kamar da shehu ya kawo shi a faidal hamadi ko shine annabi ya ta lissafa da shi aka yi kala da shi aka yi sammai aka yi kasai aka yi mala'iku aka yi hankali aka yi komai daga hasken annabi muhammadu ne shine asalin komai da kowa da kowa shi ne farkon hadimi a hadara allah shi ne farkon kuma abin yi wa hidima daga hadara allah da aka bi shi kuma aka tsarabantar masa da ainihin wato alkhairu da makamai daga hadara Allah ta'ala shi ne farkon abin ambato a hadara Allah shi ne farkon wannan ya ambaci Allah aufalana ya ciko gare mu wato baye-baye halin kasancewarsa hairkan. yana mai ainihin baiwa da yawa sariyan mai ɗabi'o'i kyawawa ina abin girmamawa daga baya bayan da ya zo mana da su muka samu da gojensa shine hadda hamsa salawat ya bayar da kulla bawazilin dukkanin faraloli da kullal halki ga dukkanin halitta annabi muhammadu kenan falalan ya ba da falala ga ahalin falala kuma ya daɗa nan kawa ya ba su ya ƙara musu Allah ka sa da mu da annabi ne ke da wannan aikin shi ke bayarwa muna roƙo ya ba mu na'am da manzon Allah ne sirrin kasantattu ya bayyana da samuwarsu kaga annabi Adamu da Nuhu da Ibrahimu ba da tijan kenan ba kowanne daga cikin waɗannan annabi ya tsarabantar da su daga alkhairu da mukamai daga hazara Allah kaga annabi Musa kaga annabi Isa sannan abin so na Muhammadu kaji biyar an hada da ada- ulul azami ko tanga Adamu can ma na shidan kenan to wa'annan bayan Allah da muka lissafo muka ambata da shi annabi Muhammadan aka tsarabantar da su ɗaukan amana ta Allah da cika amana shi ne manzancin dukkaninsu da muka ambace su an ba su annabta da manzanci amana daga Allah da albarkacin manzon Allah biyi kuma aka ba su alwafa cikawa da abin da suka ɗauka biyi da manzon Allah kaga da ya lissafo ce har da annabi muhammadun fa yana cikinsu har da shi ma kuma biyi saboda girman daraja kuma shi ɗin ne da shi aka ba su annabtar har da shi ma cikinsu kuma da shi shi ɗin ne kuma haka abin yake ba a gani ba daga fiyayyen talikai annabi muhammadu wato sai dai wani inuwarsa ba abin da aka gani sai inuwarsa gaba ɗaya annabi ba wanda ya san shi sai Allah ya faɗa ma ya ce wani ubangiji na bai san hakikata ba ba wanda ya san shi sai Allah shi ne shehu ya kawo kisar wasu karni ɗin da aka yi ko ba wanda ya sani ba wanda ya sani ma'ana ba a ga komai ba a annabi duk abin da kaji ana faɗan nan da mu'ujizozi da darajoji da yadda yake a zahiri da yadda yake a baɗini da kamalarsa da mukamatinsa da tajalliyatinsa da mu'ujizozinsa da shama'ilin nan nasa duka wa mari'a ne suwa zillihi ba a gan shi ba ba wanda ya san haƙiƙarsa sai Allah ba a gani ba a ji suwa zilli shi ne abinda a lokacin da mun sha faɗin ƙisa nan wannan waliyin bawan Allah ko shi wai sulƙarani ko wannan waliyi ne kowa ya san bawan Allah sufi ƙarani a can ƙaran ne yake wanda koma magabatan nasu da yawa sun faɗi karamominsa da abubuwan ban mamakansa da yawa magabata suna girmama shi da tabbatar da cewa shi shi ne cikin manyan bayan Allah da ake iya ambato a tabi'ai har ma muke cewa an ta rigima waye shugaban tabi'ai wani ya ce sa'idu bin musayyib wani ya ce mujahid wani ya ce qatalatu su ne manyan malamai mafasa masu tafsirin qur'ani wasu suka ce a to dai an ta faɗa ni kuma na ce ana ganin mafificin ainihin tabi'ai kamar mu tsaya mu tabbatar da cewa ai uwaisul karani ne saboda shi a tabi'an shi ne ma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi ya faɗi sifarsa ya faɗi zai zo har ya ga sayyidina Umar sayyidina Abubakar da sauran sahabbai ce idan ya zo ya same ku ku nemi ya muku addu'a wani kaulin aka ce manzo Allah ya ce sai nemi ya musu Fatiha abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai zo mai sifa kaza zai zo baki a matsayin bawa mai babban kai mai idanuwa zai zo gajere zai duk sifarsa annabi ya faɗa saboda haka kuma za ku same shi a cikin mausumin hajji lokacin hajji za a same shi to shine sai da na abubakar an ce duk lokacin hajji ya sa a yi ta binkice a yi ta binkice ba a muwafaka da shi har Allah ya karɓe shi ya koma ga Allah sai zamanin sai da umaru ne sannan ana ta binkicewa wani taron hajji sai aka gano shi da duk waɗanda suka zo sai na umar yana sa su shigo su shigo na gari kaza a duba na gari kaza to sai da mutanen ƙarar suka zo sai na umar aka ce ila maka ce to su shigo aka shigo aka gaggaisa sai yake tambaya wani ina neman wani ne ko a cikin ku akwai aka duba duk wanda suke jin su su isassu ne ƴaƴan wane ne suka fito manya masu daraja kowa izo sai na umar in ya duba shi ce ba wannan ba ne kowa to can sai wani a bakin kofa daga cikin yaran mutanen ƙaronu sassaka ce ko a kira uwaisu amirul mumini ne ya duba ko shi ne su kai na zancen manya nan bawa ba ma ba haka ake yi ba a raina manyan kuma su a ɗauke su su kuma su ne muradin sai na umaru sai ya jiyo sai ce a akwai wani ne bai shigo aka ce akwai wani bawan mu ne yana can wajen dabbobi ce ku shigo da shi a ku zo da shi ne da nake nema nake nema ko shi ne kafin ma a shigo da shi wani babba daga cikin sarakunan karan yana ce ai amirul mumini na ai ba shi ba ne shi sa shi ibrahim yana a dinga wulaƙanta wannan ake ganin su busu busu ɗin nan akwai sarorin Allah ba a san ina abin yake ba sai aka shigo da shi ya taho daga wajen dabbobi ya ce da ya taho yana shigowa kafarsa tana harɗewa tana sassarƙewa kamar zai faɗi haka tafiyarsa take sai sai na umar ya fara tana daga cikin sufofin da ma'aiki ya faɗa sai da ya zo ba magana sai ya zauna gaban sai na umar sai na umar yana zaune suka haɗa fuska da fuska suka kalli juna aka yi tsit ya yi shiru shi ma ya yi shiru can sai sai na umar ya ce wannan shi ne ya ce eh ni ne kaji ina aka sai ta bayyana kawai a haka aka tsaya ta sai sai na umaru tunda sai ya dinga magana da shi ya ce masa ai kaza ya kaza sai ya ce sai yana tabbansa dai sai yake cewa sai ya ce da sai na umaru ai ku halifa amiral mumini na ai ba ku san manzon Allah ba ku duka ba ku gan shi ba inuwarsa kuka gani sanin wannan bawan sai Allah sai sai na umaru ya ce mu duka ba mu san shi ba kai har ibn abi kuhafa ina nufin sai da na abubakar sai sai na waisu karni ya ce walau ibn abi kuhafa ko shi ma har shi ma ba wanda ya san annabi sai inuwa sa kuka ai ba kuka komai ba sai inuwa hakikaninsa bai bayyana ba ba zai kuma bayyana sai sai na umar ya ci gaba da cewa to kuma sai ce a tsaya ka nemi abin da ya ce in kun ganna a nema in yi addu'a addu'a ko kuma a wata ruwa ya ce ka nemi in muku abin da ya ce in muku fatiha a karanta fatiha haka kuma ya fatiha ya tashi ya fito bai kuma sauraron wata magana ba gaban halifa ya fito kawai ya koma gindin raƙuma yana ci gaba da hidimarsa tun da bawa ne shi ci gaba da ɗora kaya da gyara raƙuma ana shiri kuma za a koma ƙararru wani mai tarihin rayuwarsa ya ce wannan abin da ya faru shi ne sanadin da suka koma karon yana bawa masu shi suka yanta shi sai kuma ilimai na luduniyai da Allah ya masa sai kuma suka yi ta bayyana sai labarinsa ya gangame kowace nahiya a jazirar larabawa sai aka yi ta tafiya karon zuwa gaishe shi ana neman albarka kaga da ina harka annaba ta bayyana mutanen Allah zuwa suke su neman albarka sai yanzu kawai wani ya zo ya ce mana neman albarka annabi ba kyau to meye da kyau kuma a'a shi kuma gashi yana buya yana gudu baya neman yana ta humuli yana buya wannan wannan maganar ma daga shi ko shi kansa ibn taymiya ya ba da kissarsa a littafin sa yayi bayanin karamominsa irin abubuwan ban mamakai da ainihin aka samu a cikin bayan Allah na tabi'ai da ya zo bayani akan uwaisu in kaji abubuwa da ya faɗa da irin abubuwan ban mamaki saboda haka da ya ga cewa mutane ana ta zuwa ƙauyen garin nasu neman sa sai ya gudu ya tattare ya bar gari gaba ɗaya ko ba can saman kan dutse can kwalkwalwar dutse ba wanda ya san inda yake sai kaɗan daga cikin hassawansa da su ma bai yadda su zo wajensa ba sai juma'a juma'a haka waisu karami ya koma ya kame shi kadai a dutse sai shi sai Allah yake ta bauta kuma daga karamarsa duk lokacin da aka ce lokacin sallah ya yi a saman dutsen ake jin taron kamar saucin jama'a da yawa da asuba a ji ana ta sallah ana karatun sallah da jama'a idan juma'a ce ana jiyo huduba da komai kaga da mala'ikun Allah kenan to anan uwaisu ya zauna ya zauna ya yi ta zama shekara da shekaru baya sakowa yana kan dutsen ba a taba ganin wani ya ɗauki wani abinci an kai babba kuma wanda duk za su zo da ƙyar suke ganin su an an zo kan dutsen ana ta neman sa sai a nema a rasa idan ya so a gan shi sai ya ɗan fito sai ya gan ku ya muku addu'a sai ku ga ya ɓace yana nan kan dutsen ba taba ganin wani ya kai mafiya wata ba ko wani biredi a'a kawai cikin indiya ilahiya haka ya a lokacin a lokacin da ajalinsa ya zo yana nan wajen kawai an ce juma'a da wanda yake zuwa su gaisa da shi shi kawai ya umarta sai aka gan shi ya ce ya aike shi ya zo da wani jaka da kaya a nannade sai ya karɓi ceto shi ne ceto shi ke da suka yi ban kwana sai juma'a kuma mai zuwa zai dawo mai zuwa gun nasa da juma'a ta yi da ya dawo sai ya zo sai ya same shi kan tsakiyar dutsen an haka kabari daidai tsawonsa da faɗi da komai bai matse shi ba daidai shi dutse ne amma kamar laka idan an haƙa shi an fidda komai ga turbayar ƙasar dutsen azube sannan kuma shi kuma gashi a kwance wannan jakar ya ta da kai da ita tin ya ci ya lulluɓa da jibbarsa ya cika amma da suka zo suka ɗauki likafanin za a sa masa suna tuna da kayan abin da za a yi masa na wanka sai suka gan shi a wanke ta tas ba shi da bukatar wanka shi sai ya koma ya kirawo wani daga cikin abokansa da suke zuwa su gaida shi ya kirawo jama'a aka dan hawo gurin ko da aka zo sai aka dawo aka samu kuma wani ruwa mai tsananin tsarki da kamshi da kyau a ajiye da kayan duk wanka kaga ya so a yi masa kenan sannan sai suka yi masa suka sa masa alkafani suka yi masa sallah suka sa shi aka bari ayyo ka je karon ina nan hanyar za ka hau dutse za ka je kabarin yana nan bawan Allah to wannan shine abin da ya faru da shi da sai da na umaru na maganar bayyana ta manzon Allah ta ainihin bayyanarsa da sifarsa da abin da annabi ya ce su nema a wajensa to a nan shi ya kawo muka yi wannan magana ta bayaninsa domin a gane su waliyan Allah suna da daraja a wajen Allah suna da daraja a wajen annabawan Allah kaga annabi shugaban annabawan Allah mafificin halittar Allah annabi Muhammad shi ya nuni ga mafifitan halitta bayansa su ne sahabbai su nemi wannan bawan Allah da sun fi shi manya ne sun share sha mukami har gurin Allah amma saboda wilaya Allah da ya nuni zuwa mukaminsa manzala ce su neme shi hama yi musu addu'a ka gani irin ta magana hidiru ne da annabi Musa shi gashi ba annabi ba waliyi ne amma Musa kuma annabi ne mursali ulul azami amma ya zamanto ya bi hidiru hama ya zama almajirinsa ko to wannan duk ishara ce ta Allah na girman bayan Allah waliyan Allah Allah ya ƙara musu karama mu kuma Allah ya ƙara mana son su na'am wannan ko inuwa mai share inuwoyi ce musa kifan mai miƙar da karkace-karkacen halittar Allah ne manzan sako daga Allah ya zo wa manzan Allah a gari hira ya kogon hira. Ko da yaushe sakon Allah izo masa shine Jibrilu ya zama yana kife yana mai ibada ga Allah. Ya zo bayi yana mai gargadi da wuta ga masu sabon Allah. yana mai kiransu zuwa kaɗai ta Allah yana mai bishara da aljanna kuma ga masu bin Allah war ya shiryatar da wannan da haƙiƙa ya ɓata lokaci ya karkace ƙawalu gabanin zuwansa duk wanne ya bauɗe wata hanya annabi ya dawo da su ya shiryatar da su sai ga wato ya yi sallah ya azumci bazara annabi muhammadin fa'ilin yana gaba marfu'i muhammadu wa sallah ya yi sallah wa samun saifa ya azumci bazara hajja ya yi aikin hajji ya yi jihadi don ɗaukaka addinin allah ya yi zakka kaga da annabi ya yi zakka kaka ce ba ka da kuɗi ba za ka yi zakka ba annabi ai ba kuɗi ne da shi amma cikar rukunan musulunci sai ka yi hikima ka sanya da za ka yi ka yi zakka ka yi ma yadda bayan Allah suke yi saboda komai ɗin ka yi cika samu ya kururu ta ɗaukaka addini kuma ya miƙar da halittar Allah ya kuma yaƙi wato ainihin ƙabilar firu nan ga badar fa'ilan muhammadu jiya ne aka yaƙin badar ɗan aiko ana da shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in ko kuma ka ce da hamsin ba biyu ko don jiya zai zama tun da an yi yakin a shekara ta uku ko kuma a shekara ta hudu ba daya hamsin da arba'in da takwas ya cika jiya kenan eh sha bakwai to kaga ya cika jiya ranar sha bakwai ko ga watan ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ko sai sha bakwai su aka buga annabi ya isa filin da daddare ranar sha shida gari ya waye sha bakwai kuma kuma a sha bakwai ya zama juma'a aka kuma buga aka fara ga garjin rana ga azumi ga tafiya a gani kuma kasan ko ba komai kasan dai juma'a yadda take zuwa da rana balle kuma juma'ar azumi haka manzo Allah ya fita aka buga manzo Allah ya sauka a shigowa badar kana shigowa ina annabi aka sa hema annabi ya sauka cikin dare ya huta ina aka za wajen bi irin ruham dinnan annabi alaihi salatu wassalam ya sha ruwan ya yi wanka komai ya huta a nan wannan rijiyar tana nan a badar gari ya waye kuma aka buga ba a huta ba ba a ce an taho a ƙasa jiya aka iso an ci dare an yi haka aka shigo kalli dai daga madina kafin ka je badar kalli hanya kalli tafiya kilomitas ne da yawa Allah ya ƙara na daraja. To wannan abin duk da aka faɗa na fi'ili mari, sallah, sama, hajja, zakka, shadaddina, sakafar kauna ko, jahada, fihiran inda badrin fa'ilin wannan Muhammadu, annabi Muhammadu ne. Na'am, Jibrilu ma ya zo a ranar badar. Mika'ilu ma shi ma ya zo, kowanne daga cikinsu ya yaye maƙyan gama wajen yaƙi da teman Allah. Asarafilu shi ma ya zo don taimako ga manza Allah. Ya zo yana mai fito na fito da kafirai shi sa yawansu ya zama yawan banza. annabi kuma jama'arsa ba su da yawa amma su dubbai ne suka zo amma aka wargaje su don a cikin dakaran annabi har da mala'iku azra'ilu shi ma ya zo lafafa yana mai babban kawa da makamansa wato lilharbi ga wannan yaƙi don taimako ga manzo Allah kana kenan in ji ma kana Isra'ilu ma yana gurin kasan ko mutuwa ba adadi za a yi haka aka dinga jin kawuna suna zuba ratatatatata ai daga wannan zubar kai da aka yi a badar shine gundarin sirrin da aka samu na ƙarar bindiga an bude yana fita ratatatatata kakakaka ai faduwar kawuna ne na la'anannun Allah na'am sun zo wa manzan Allah suna bishara daga Allah wato dubu biyar na mala'iku. Ubangijin talikai Allah ya taimaki manzan Allah da zuwan mala'iku. Taimako kuwa na Allah hakika ya ishi manzan Allah. Daga cikin kuma sadaukai wanda suke tare da manzan Allah na mutane. akwai abubakar a siddiƙu maɗaukaki shugaba da shugaba na kuma shine uban hafsu sai da na umarar faruku wanda yake masoyina wannan da ya tsarkake zuciyarsa cikin soyayya da biyayyar Allah da kuma sayidina usmanu ma'abocin haske biyu ya auriya da ta rasu manzo Allah ya kuma bashi kanwata ita ma ta rasu babu sauran yan mata a gidan shi kenan da ana binne ta ya kalli Usman ya ce da ana da yan mata Usmanu zan ta baka ko sun kai arba'in suna mutuwa sai sun kare saboda soyayya da yarda Allah ya saka musu da waɗannan bayan Allah kai inna lillahi wa inna su ne mutum wani zai ce wai ba su daidai ba to kai ka yi daidai ka ji matsayinsu gurin manzo Allah kuma annabi har ya gwada sai da na usmanu don ya tabbatar wa da bayi irin imaninsa da tsayawarsa akan harkar Allah don da aka ta yi Fati sai da rukayya ko sai da umma kulsumu ce ta ƙarshe da ta yi Fati da daddare aka sanar manzo Allah cewa ta yi Fati aka komai aka yi ta jahizi da daddare aka gyara ta sai da safe za a yi janaza irin farkon dare haka sai manzo Allah da aka zo za a sa ta a kabari ga sayyidina usman yana da kuma kuyanga da kuyanginsa bayan yar annabin saboda a gwada karfin imanin ya abin yake ne wani abu zai girgiza su babu ko mutuwa ko wani abu da Allah kawai ma'aiki ce za a sa ta ce wannan zai kama masa ya a sa masa ba a nan mu kaga kawai majina zai ƙetaro ko Allah ce wanda ya san bai yi ibada na kusancin iyalansa cikin daren jiya ba kayya kayya masu sai na usman ne ya ƙetaro ya kama shi da sata muna gaya maka da Allah ya abin da zai an gama shi kenan an koma ga Allah bai kyale daren ba ya koma gurin iyalansa ya kuma kusanta su gagigi imanin ne wai ka san ba irin namu ba ne yanzu ka ji fa kawai allan da annabin kawai abin da ake da komai cikin karfi da gaske Allah ka ba mu albarkarsu na dan uwa na manzon Allah shi ma hakika a badar ya zo shi ne sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajahu uban tagwaye biyu jikokin annabi Hassan da Hussein ya yi watsin kaye yana mai bayyana a wannan wajen kai kace zaki ne ta duk inda ya bullo an gigice saboda ba ranar fitowa ba ranar wasa ba ce ranar kowa ya ji jiki san mako ranar fadar gwalalo to badar a ranar badar sun ci wuya ku faru ko sayyiduna dalhatu shi ma ya zo a rannan sadu ma haka da zubairu ɗan owamu da kuma sa'idu ɗan amiru da abdurrahman ɗan aufu sannan amiru shine abu ubaidatu bin jarrah man wafa wannan da ya cika adadin mubashiri na bil jannati kenan duk sun zo suna gurin da su aka yi da ahalu badar ne Allah ba mu albarkar su ya al'ajabin kabarburan nan na kabarbaran da taron nan na kafirai baki ɗayansu hakika ya ku waɗannan bayan Allah sahabbai ubangiji Allah ya yarda da ku da sababin taimakonku abin zaɓin Allah annabi Muhammadu suka samu yarda da su da Allah ba fushi saboda hadisan da manzo Allah ya faɗa Allah ya yi reke ga yan badar yace ya ku yan badar da kuka raka annabi badar ku aikata abin da kuka ga dama daga yanzu ni na gafarta muku ba ni ba fushi da ku ba ku da kuma kaga an janye wani littafi na rubuta zunubi ko na abin nan tare da su inna Allah ya dala ala ahli badar faqala aymalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum duk wanda suka je badar Allah ce su je su aikata abin duk da suke so an ba su an musu an ba su su tamfi ba su da matsala Allah ne ya gaya musu haka sannan a cikin suka ware wani kace za ka zaga don Allah ai bai kamata ba ko kuma ka dubo wanda Allah ya ce masa ba shi da laifi ba zai laifi ba ya karɓe shi kai kuma wai kai ne za ka ce wannan yana da laifi wannan ba kyau Allah ka kiyaye kuma don tsananin saninsu da Allah da aka sanar da su ba Allah ya tabbatar da wa'ayi daga manzon Allah Allah ya ce dukkan wanda ya je badar an karɓe shi ɗan aljanna ne an ba shi tabbas duk abin da mutum zai je ya yi ya je ya yi an yarda da shi ba abin da zai ya zama mai laifi a hadarar Allah sannan suka daɗa ɗamara da zage damtse cikin tsoron Allah da bin Allah. Kaga masana Allah kenan. Yanzu kai baka samu ma wannan certificate ɗin ba, amma gani kake kai Allah kamar wani aminin ka ne za ka yi abin da ka ga dama ba za ka yi sallah ba ba za ka yi azumi ba kana to ga waɗanda suke da tabbas ɗin da yake su sun san Allah masanan Allah ne sannan suka fara tsayawa da bin Allah alu badar tsoronsu da Allah da kiyaye dokokin Allah ka ce waɗannan ma ba su taɓa raka annabi wani waje ba saboda saninsu da Allah shi sa kullum muke faɗa wannan duk kaga yana saba wa Allah kai ma uzuri bai san Allah ba ne in dai an san Allah wanda ya je wajen arafai ya yi wasuli suka samu aka sanar ya gane Allah gwargwadon yadda zai iya tunda ba a gane shi duka ko to kaga yana bin Allah kuwa Allah ya kara musu yarda duka na ahlu badar zamanin ma'aiki duk inda suke mutuwa ta same su so da yawa ma'aiki sai yakan sa a kai su badar din da yake kaga ba su ɗari uku da goma sha uku ne amma su ɗari uku har da mazan Allah duk sun dawo gida wanda suka yi shahadar na su goma sha uku suna nan a badar a wannan rawun ɗin suna nan da sunayensu ma a rubuce ko in za ka shiga wajen in za ka shiga wajen makabartar suna nan su duka aka sa su a nan to akwai ahalu badar da ake kaiwa cikin makabartar da akwai su da yawa da yawa inda suka yi wafati ana ɗauko su a kawo su nan an ga annabi yana yin haka don haka da yawansu a zamanin sai na bakar wannan ayi wafati ko a wani gari ko a madina ko akan ɗauke shi inda ahli badar ne haka zamanin sai na umaru haka zamanin sai na usman suna ta kula da wannan saboda ga nisa saboda haka da yawa waɗanda suka yi wafati akan kai su badar in ahli badar ne za ka ga kaburburan da tijan kaburburan nan mafi yawansu za ka ga mutanen badar ɗin ne da suka raka annabi in dai ba waɗanda suka yi nisa ba suka yi nisa daga barin ƙasa da yawa irin wanda suka tafi kamar egypt suka yi wafati waɗansu syria sun tafi can sun yi wafati da yawa daga cikinsu sun shiga duniya cikin ci gaba da ɗaukaka yaɗa addinin allah wafati ya same su waɗannan su ma a ƙirge suke duk mai isaba ya fitar da su ya faɗi duk inda suke ko to Allah ya ƙara musu yarda shehu ya ce da ƙulla karayar zuciyoyinmu ya tabbata ya ku badar da kakkaryawarku gumaka da ɗagawarku kuma wato hasumiya ta gaskiya shine addinin musulunci yana mai ɗaukaka yana mai kuma daɗa dai girmama da haskaka hasumiyar nan ta addinin musulunci ya ubangiji Allah ya mai rahama ga bayi ya rayayyen sarki mai baiwa gare ni na roƙe ka kanan lidinika ka tsayar da addiyar kunan nan na addininka biya da ni zama ma'abocin abun bi na tsayar da addini in zama kuma ma'abocin abin bi ana bi na ina bin annaba ana daɗa tsaye da addinin Allah zaka tifa ina ƙauna da albarkacin wato uban da ina mai ƙauna minka ta ina ƙaunar ruska da ƙarni na ruskar da su wa rabbil baiti da ubangijin ɗaki Allah nake rantsuwa Allah cewa ina ƙaunar a bani haka ruskar da ƙarni na gaba ɗaya su samu shiga hadara Allah su san Allah da ni an ko ba shi wa'arju ina ƙaunar ta ɗufan tausasawa luɗufuffuka naka minka daga gare ka ya ubangiji Allah a dara mutukar zamani Nishe raja'i na abin ƙaunata mai girma ne, mai yalwa ne mai faɗi, ina son kaza, ina son kaza Allah ka bani. Amma duk girman abin da nake nema da faɗinsa koma bayan farala Allah ne, farala Allah ta fi abin da nake nema girma. Ya Ubangiji Allah farala nake so daga gare ka. da luɗufi na baiwa da ba da za ta zama tana mai tausasawa da luɗufantawa na baye-baye gare mu a ba mu luɗufi abubuwan da zai ishe mu masu daɗi na farin ciki shehu ya ce babu hutu gabawa cikin wani samunsa abin nema bai samu abin nema ba babu hutu fi gaira na yi cikin rashin samunsa maɗaliba abin nema cika kogin nan na baiwa gare shi kana mai daɗa nan kawa da baiwa gare shi wannan bawa in yes ya rasulallahi ko ya Allah ka ya ya Allah kai masa haka da baiwa albarkacin manzo Allah ka tabbatar da raja'in mu ya zama muna masu kwaikwayo da bibiya gare su magabata annabi da sahabbai wannan gurabun nan nasu asar gurabi ne na gaskiya mu kuma mu zama ana masu kwaikwayo da mu mu muna masu kwaikwayo da su mutuƙar zamani Allah ka yi mana haka albarkacin su sahabbai da alayensa wajen Allah. Allah ka yi mana haka albarkacin wanne zo bayan su sahabbai bayan tabi'ai Allah ka yi mana shi ne maulon mu shaka mana tijani. Allah abin da muka roƙa ka yi mana don su. Wanne ya zo bayan su? yana mai bibiyan wato gurabin nan na abin bi shine annabi Muhammad kasar shehu tijani shi jagora ne babban bawan Allah ne wajen bin sanna yana daga cikin masu nambawan nambawan na kurunu in aka yi ta lissafin wanda suka fi kowa rikon suna annabi a karninsa shehu tijani karni na sha biyun nan duk karnin gaba ɗaya ba wanda ya kai shi kiyaye sannan annabi wani malami ne wani littafi da ya ta faɗar malamai bayan Allah waliyai da suka rike sannan tun daga zamanin farko hairul na ƙarni haka ya dinga yi sai a zamani karni sai ya fitar a karnin nan wane ne ya fi kowa bin sunna bin annabi da yadda annabi yake tun a zamanin ma'aiki sai da ya fitar a sahabbai wane ne Allah ya ba wannan baiwar amma ya fitar ya ce a wannan lokacin wanda ya fi kowa shine sayyidi abdullahi dan umar shi wani irin ban mamaki Allah ya yi masa shine dan tsananin koyi da bin sunnan ma'aiki ko ko madina ya shiga yana tafiya loko-loko ina gano hasken annabi ya sa kafa sai ya sa a can haka Allah yi masa to haka ita faɗa a ƙarni na biyu wane shine lambawan a ƙarni na uku da aka zo ƙarni na sha biyu sai ce a wannan ƙarnin shi kuma malamin a wannan ƙarnin yake ma a wannan nahiyar a fas ɗin ne marubucin yake ya rubuta wani littafi rijalus sunna ko ya ce a yanzu a wannan karnin namu da muke ciki mun binkita ba mu ga mafi bin sunnar annabi ba kamar sayyidi ahmad tijani a wannan lokaci shine ka duk wanda zai kawo mana wani zancen suna daga wajen mu ne shehu mu shehu tijani a wannan karnin an gani kuma har aka to karni na sha ukun nan waɗanda suka rike wannan kamban almajiransa ne har aka zo karni na sha hudu karnin nan na sha hudu tun daga farkonsa maulan musho ibrahim ne shi ya fi kowa bin sunna ka gaya wa kowa don an haife shi a farkon karnin ne an haifi shehu dubu ɗaya ɗari uku da ishirin kaga karni na sha uku ya cika an shiga na sha hudu an ci ishirin daga nan aka yi rayuwar a cikin na ishirin din bai kai tamanin ba ya gama rayuwar to a cikin nan biyar ya rage to wannan karnin na sha hudu duniya ta musulunci ba ta ga wani marikin sanna da kiyaye dokokin Allah da koyi da manzon Allah ba kamar wannan bawan Allah. mahassada da makiya sun yi shaida a haka haka manzon Allah haka Allah yi bai wace ta Allah ba mai hanawa haka Allah ya tsara Allah ka ban mu akan tafarkin su ubangiji ka ban mu akan sunna annabi salatin ubangijinsa ya tabbata gare shi haka kadari gwargwadon darajarsa da alayansa da sabai da duk wanda ya riko da addini hanifi shine addinin musulunci alhamdulillah ko da saura nan sauƙaƙe tafarki zuwa Allah ga dukan mai neman saduwa da Allah da kuma gaske da Allah kowa aka ce ba da kowa magana ce ba da kowa ba ba wai ba rigima ba ne ba da wanciya muna yin muna ɗaura ta'alimi Allah ji kamar imamu aka zauna ana yi sai ku- ta- ta'alimi sai ce sai ce mm, bai kamata ga ɗalibin ilimi ya dinga cika cikin sai koshi ba ko bai kamata ga ɗalibin ilimi ya dinga yin bacci ba sai kafi ya ce a yanzu shi kullum da an tashi karatu sai a ce kan mutum ya ci abinci kan mutum ya ce a a le- sai ni fatu bai ce layan bagi da sai ni fali ɗalibin ilmi sai ya ce ai ba rigima wannan wa- ba likullin muridin wasa da aka ce kai da baka neman wasuli ina ruwanka da wannan magana shi ma muridin wasa din alwasalu ne bil haƙi kuma lil haƙi da gaske fa ake neman wasulun ba na wasa ba mun gode ya nan naɗe ba wahala kowa ya gani Allah ya saka shehu na'am shehu ya ce na naɗa ibadin nan na talikai baki ɗayan ta kakau na nan naɗe ta na dunkule kawai sai kawai da an baka maka sa alawa ne ana ganin ka kama wasa nan ko ka haɗiye abubuwa na samu na ba masoya na haka amma bi hubbi rasulillahi na samu yin hakan ne da soyayya ta manzon Allah mai suna Ahmadu ma'abocin tada na kwarai wa'in na kalala hulkin azim na naɗe ilman nan ulumul ilman halitta a rufan Allah baki ɗayan ta kaka masana Allah ilman su dai na naɗe ta duka na ba kuma yara na kowa gashi na an haye da me shehu na samu yin haka ne da shaƙata jikin ƙamshin annabi abin zaben Allah ma'abocin gaskiya sallallahu alaihi wasallama na naɗe ban masu yabo baki ɗayansu duka kakaf duk na naɗe bi ainihin liha'in ruhi da ainiya ilahiya da haɗi kuma na ruhin Allah Allah kuma da ya haka shine ma'abocin lamari da halitta din nasa ne da yaban da masu yaban da kuma lamarin yaban da matsayin da faralar duk na Allah ne kuma na naɗe na nan naɗe an bani duka kuma da umarnin Allah albarkacin manzon Allah kaga ba wata kafa musu na'am na'am ku saurara ya ubangiji Allah shayar da ni a bayyane wato ainihin abin shan nan na soyayyar annabi Muhammadu abin shan nan na bugar wannan na giya soyayyarsa shine wannan da yake shuɗarwa da hankalina babu yana rage wani abu na hankalina in na kakkaba na sha cikin annabi kawai sai in dina babu saura komai ya shuɗe da shi ka shayar da ni wannan ya Allah shi manzo ne amincacce na Allah manzon Allah mafi girman halitta ka kawo nan ga hadaran nan ta Ubangiji mai rahama ma'abocin banka da ke cewa shi ne Allah to a halarar halarar tara taɓu da fataɓu annabi shi ne mafificin kowa da kowa a wannan hadara. ne girma ne kyakkyawa ne cikakke ne annabi ba na kisi ba mai bishara ne da aljanna ga masu bin Allah mai gargaɗi ne da wuta ga masu sabon Allah ko abun bi ne shi annabi nan gaba abocin shirya abun bin sa manzon Allah da kuma taufiki. wanda ya samu muwafaka to abin ban sa annabi muhammadu abin girmamawarsa annabi muhammadu abin yabawarsa annabi muhammadu Allah mun gode Allah ka ƙara mana alhamdulillah